بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu aiki da gidan wannan tv mai albarka da rediyo da kuma waɗanda sauti ke kai musu da inda wannan dai sauti ke kai ina isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kuna cin ƙoshin lafiya yau muna 29 ne ga watan safar wata na biyu kenan a lissafin hijiriya ta kalanda ta musulunci shekara 1442 wanda ya dace da 16 ga watan goma watan oktoba miladiya 2020 kamar yadda kuka sani duka ranar juma'a da karfe 9 zuwa goma idan allah ba mu iko muna halarta wani wurin don gabatar da musalhatu da ake gabatarwa malam kamar yadda aka sani yau ma allah ba mu iko mun samu halarta satin da gabata mala ya muna faɗakarwa akan almazahibul mahdiya wa ruhiya wal islam yau kuma malam zai mana bayani abin da shari al-istibdad muna fatan Allah shi gura Allah ƙara fahimta da ikhlasi da kuma dacewa da suna annabi sallallahu alaihi wasallam na'am al-istibdad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai da ke nan Niyami a jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan kuma muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa da yardarsa muka samu halartowa a wannan wurin. To, insha Allahu ta'ala kamar yadda muka saba daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da karaturan Juma'a a wannan kafa ta yada labarai. Satin da ya gabata kamar yadda Malam Salih ya faɗa mun tattauna akan maudu'i na almazahib almadiyya da almazahib arruhiyya da kuma al-Islam. Muka yi muƙarana. Kina a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi tamhidi akan wancan maudu'in sai mu shiga cikin maudu'in mu sabo shine maudu'i na al-istibdad muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Satin da ya gabata mun tattauna akan almazahib ar-ruhiyya da almadiyya. Mun tattauna da kuma al-islam, mun tattauna akan abinda ake nuhi da almazhab, ma'anoyin da kalma ta almazhab take dauka, tana daukar tafiya, tana daukar wurin da za a je, an gane ko ko wurin da ake tafiya a kansa, sannan kuma tana ɗaukar wato abin da lokacin tafiya sannan kuma tafiyan nan tana iya zama tuwa maddi ko ma'anawi ma'ana abin da ake gani idan hanya ce ka kama ko kuma ra'ayi ne wanda ka ɗauka ko wata aƙida wanda za ka je a kan shi kenan nan zai iya zama tuwa hissiyan wa ma'anawiya to mazahib da muka tattauna a kansu suna daga cikin abubuwan da ke sawa ɗalibin ilimi ya zama yana da ilimi kwakwara domin sanin ra'ayuka mabambanta daban-daban bamban an gane ko yana taimaka ma mutum wajen akwai ra'ayi kaza akwai ra'ayi kaza sannan ya san wani ra'ayi ne ya kamata ya ɗauka sannan kuma meye dalilin da ya ɗauki wannan ra'ayin wannan yana taimaka mutum wajen ilimi shi yasa in an ka ce mazahib da yawa daga cikin mutane suna iya tsammanin abin da ake nufi shine mazhab kamar na fiqh tunda su ne suka shahara malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila sai kuma mazhabul zahiri su kaɗai ne waɗanda ya zaka jin ana yawan faɗar su amma mazahib ba su tsaya akan fiqh kawai ba akwai mazhabobi na aqida ina fata an fahimce yanzu in ka diba zaka kamar imam shihristani a cikin almilal wan nihal da kuma ibnu hazm cikin shi ma almilal wan nihal da kuma dai ga sunan littattafai sheikh abdul qadir shaybat alhamd al adyan wal firaq ya kawo littattafai da mawsu'atul adyan al muyassara wanda aka buga mujalladi biyu da sauran littattafai da suke magana kan aqidodi daban-daban mazhabobi na aqidodi daban-daban waɗansu suna wajen musulunci waɗansu kuma suna cikin musulunci amma suna ɗauke da waɗansu kurakurai kaga mu'tazila khawari da abin da ya kama da haka ina fata an fahimci haka in ka zo cikin kowane wato ilmi zaka iya samu akwai wato almazahib da almadaris yanzu ka zo cikin tafsiri waɗannan mazhabobin da kaji ana faɗa suna da tasiri cikin aqida kuma suna da tasiri cikin tafsiri akwai waɗanda sun yi tafsiran su akan mazhaba ne ta aqida ina fata abin ji kenan zaka bata ka san almadarisu tafsiriya akwai madrasa ta ahli sunna wal jamaa akwai madrasa wadda zaka iske tana tafsiri akan sufanci akwai mazhaba wadda tana tafsiri akan mazhab na mu'tazila da khawarij da abin da ya kama da haka da alhadasa wadda ta kirta zo a wannan zamani wadda tana kama da shi albatiniya wajen tafsirin qur'ani cewa tafsiri ba ilimi bane kuma ma akwai zahir akwai batin ko ko tafsiri ilimi ne wanda bai da wasu ka'idodi ba ilimi bane akwai wani daga cikin waɗanda suka karantar da mu siyasa a ƙasar libya ana kiransa sayyid gunturi kantari na sai da cewa gunturi saboda larabawa wato ghainun kafin ghainun suke mai da ce algal yake cewa shi yana da ra'ayin cewa tafsiri ba ilimi bane tafsiri saqafa ne yake cewa al-ilmu ma la yakhtalifu fihi shakhsan wala yatanatahu fihi kabshan abinda ake cewa ilimi ma la yakhtalifu fihi shakhsan abinda mutum biyu ba su sabani akan shi wala ya tanaqahu fihi kabshan wato rago biyu ba su karawa akai shi ma'ana babu tabani yace wahid za'id wahid dai an ƙara dai bari mu ce n plus 1 kowa ya san biyu ake nufi yace a Libya in an ka ce n plus 1 wahid za'id wahid an ka ce isnain yace a Nigeria isnain a Makka isnain a Russia isnain a America isnain yace to wannan shi ake ce ma al-ilm yace ma tafsiri da fiqh thaqafa ne domin za a ce masalan cikin tafsiri ko cikin mazhaba ta fiqhu kan wata mas'ala wani ya ce kaza imam malik ya ce kaza imam shafi'i ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza ibnu tayyiya ya ce kaza yace kullu hadhihi ara saqafa saboda mi saboda suna mantawa da cewa akwai usul na waɗannan abubuwa hadisi yana da usul tafsiri yana da usul fiqh yana da usul lugha tana da usul kowane ilimi yana da ka'idodi in aka samu sabani ai za a koma wajen ka'idodin nan dan a tantance ra'ayin da yake ingantacce ko kuma a gani in sabani ne aka samu wanda bai hana duk ai aiki da ra'ayukan za a yi aiki da su shi yasa idan kana karatun bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid zaka waye ma mas'aloli na fiqh ina fata an fahimci zai kama ra'ayukan malamai daban-daban ya kama ka dalilansu ya kama ka dalilin da yasa suka yi sabani sannan kuma ya rajjaha maka wanda yake gani shi a wajensa ba dole ba wani lokacin kamar al-mughni da ibn qudama al-maqdisi dan ma zaka gani irin waɗannan abaga kenan ɗalibin da yake so ya samu ilimi ya kamata ya san al-madaris akwai al-madaris cikin tafsir akwai al-madaris cikin ilmul hadith yadda waɗansu suka ɗauka wani abu misali waɗansu ba haka suke ɗauki shi ba yanzu misalin kaga ma 'yan shi'a su suna da tasu madrasa ta hadisi na fata abin jini su su khawarij da mu'tazila ma su kawai hadisi ya dace da da ra'ayukan su za su dauka kamar yanzu al-madrasatul aqliya cikin tafsiri zaka iske su mu'tazila sun kaddamar da hankali akan nafsi madrasoshi da ya kamata ka karanci su kamar yanzu misali nahwu yana da madaris akwai mazhaba madrasa ta kufa akwai madrasa ta basra ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai madrasa ta Baghdad da ta Andalus daga baya duk da yake waɗancan na farkon ta mazhabobin da ke Iraq na Kufa da Basra ta Basra ita ce aka fara ta su Sibawaihi sannan kuma aka zo zuwa ga ta Kufa ta su al-Imam al-Kisa'i al-Qari'i al-Lughawi to sannan kuma ka samu mawdu'i wanda zaka tattauna akan shi sannan ka samu aghrab in an ce aghrab shine dalilai madarisul adabiyya akwai na larabci akwai kuma madarisul adabiyya har wajen turawa shi yasa ake al-adabul muqaran adab na larabci na musulunci da na kuma na turawa mazhabobin su dake can da kaza da kaza da kaza akwai mazahib falsafiya falsafa tana da ta mazhabobi haka ne mazhabobi daban-daban daban-daban to wannan zai taimaka ma talibin ilimi Allah ya mana jagoranci abu na biyu wanda za mu ce kan al-mazahib al-maddiyya wa ruhiyya dama mun faɗa shi musulunci ya tsaka tsakiya domin musulunci addini ne fitra wato dan adam yana da jiki jikinsa na da haƙƙi an gane ko sannan kuma ruhi yana da ruhi shi ma ruhin yana da haƙƙi kidan ko ne za ba shi haƙƙin shi kaga idan ka ci tuwo ka ci abinci ka ba jiki haƙƙinsa amma in ba ka yi karatu ba baka ba ruhi haƙƙinsa ba domin shi ruhi yana buƙatar ilimi ne ba yana buƙatar tuwo ba abinci yana buƙatar abinci don ya tsaya cikin jiki amma yana buƙatar abin da zai kosar da shi shine ne shine ilmi abu ishaq al-alibairi cikin qasidarsa rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami' yace faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'inta wala sharibta faqutur ruhi abinda a abincin rai arwahul ma'ani tataccin ma'anoni na ilimi wa laysa bi an ta'inta wala sharibta ba wai ka ci ba ko kuma ka sha domin dan ka shekara dubu kana cin abinci inda ba kai karatu ba kwakwalwar za ta zama to kongo empty vid kaga yana bukatar mi shi ma yana da nashi haƙi shi yasa musulunci sai ya kauce ma mazahibul maddiya waɗanda suke tafiya kan cewa su duk abin da ba a gani babu shi kina har Allah ba da ba a gani babu shi wal iyadu billah an gane ko da kuma abin nan irin mazhabobin da muka kawo na su materialism da kuma nihilism nihilism da sun ka faɗa cikin yaren su na turanci sun ka kawo shi sun ka ce ideology qui rejette toute croyance wata aqida ce wadda bata yarda da duk abin da an kai imani da shi ba kaga ta kafirce mu musulunci ta kafirce mu kristanci ta kafirce mu yahudanci tunda cikin yahudanci an yarda da akwai Allah akwai Allah kuma akwai dan Allah Uzairu kamar yadda suka faɗa can wal iyadu billah wa qalat al yahud Uzairu ibn Allah to su dubu sai da wannan ba cikin kristanci akwai Allah Allah kuma daban-daban na cikin kristanci akwai wanda suka ce Allah uku ne akwai Allah babba akwai Yesu almasihu akwai ruhi mai tsarki trinity abin suka ce ma trinity da faransanci amma duk an game su kuma sai su koma Allah guda shi yasa mathematician na turai sun kace a uku ta koma dai abu ne wanda hankali bai yarda da shi ba daga nan aka fara samun matsala har aka yi revolution aka watsar da wannan addini don saboda rikitaccen addini ne ina fatan ka fahimce ni wasu kuma suka ce a'a akwai Allah babba akwai Yesu almasihu akwai Maryam waɗanda duka su ma a wajen Allah ne akwai abubuwa ne da dama to kaga mazhabobi ne waɗanda su sun ita nihilism ta kafirce ma kiristancin da yahudancin shi yasa yanzu turawa marmakon wannan kafircin da yake yaduwa a kasashen su kuɗin da ake kashewa a kasashen musulmai don a mayar da mu kiristoci ba Allah ga wasu sai wanda musulmai yarda addinin ba kuma wajen su suke a ɗauki kuɗin na aje a mayar da waɗanda mutane su yarda da Allah su yarda da akwai Allah in sun yarda akwai Allah ma na kiristancin da ake zance sannan a zo a tattauna da su a cikin musulunci a ruga musu Allah ɗaya amma mu din mu ake son a kafirta suwa ma'ana a fitar da mu daga aqidar mu wanda muke akan ta to idan haka akwai mazahibin ruhiyya kamar addini da budanci kamar addini kiristanci wanda ya ba ruhi karfi an gane ko in an ce ruhiyya ba yana nufin kawai suna mu'amala da ruhi ba amma shi suka ba karfi shi yasa sha'iri yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha fima fihi khusran alayka nafsaka حذب عن فضائلها فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم يا كيما يما جكي هدمة دان أدم كينا kana son kuɗi yi ma jiki hidima ne za a yi da su kana son mulki an gane ko matsayi na duniya jiki ne za a yi ma hidima da shi an gane ko kana son dukiya kana son gida mai kyau jiki ne za a yi ma hidima da shi a je a samu gida mai AC da mantala an gane ko a kwanta katifa kenan a'a ko kuma ana son a samu mota mai kyau jiki ne za a yi ma hidima da ita ko dai a samu wani abu mai kyau kullu hadha khidmatul jism waɗannan abubuwa ana iya bauta ma Allah da su amma mafi yawanci idan suka zo zaka iske za a manta ma da ubangiji za a mayar da su wajen sabon Allah tustakhdam fi al-ma'asi yace kam tashqa li khidmatihi so da yawa yi hasara kawula kanta saboda yi ma jikinka hidima ina fata an fahimce ni wajen neman kuɗi kana ganin rikicin da aka yi da kashe mutane da zagi da cin mutunci da foran debu da walakantar da na gaba mutum ya zo a bashi randebu ya zo ya yi awa biyu awa uku kai wani zai yi wata uku wani shekara ɗaya wani shekara biyu na biyar bashi an kibiyansa ina fata an fahimce ni wajen samun hatta da suturar da zaka sa li- tela ya taimaka abin da ake ce ma foran debu an gane ko ba zai baka lokaci wanda ya dace ba kana wahala wajen yi ma jikinka hidima dai in ji sha'ir wajen neman mulki kare a zage ka a ci mutuncinka a ce ma ba kai baka da uba ko ba kasa ba dan kasa kake ba ko kai ba mutumin kirki bane baka da addini kaza kaza ga sunan dai abubuwa a tatlubu ribha fi ma fihi khusran yace yanzu kana neman riba ga abin da tabbas hasara za a yi to mafi yawancin mutane suke yin hasara don mulki ba shi ke nuna cewa mutum zai yi hasara ba annabi Sulaiman alaihi salam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ya Allah ya bashi mulki kuma ya nemi lahira da shi dukiya Allah ya ba su habbai ita sun nemi sun nemi lahira da ita annabi Suleiman ya nemi lahira da mulkinsa ina fata an fahimci ba wai da mutum ya samu ni'imar duniya ba ilmi yana yawa ka samu ilimin addini ko na duniya ya taimaka ma wajen mi wajen samun lahirar ka kuma da yawa suna sa su a wajen neman duniya yace alaika nafsaka kai hattara da kanka nan ba harful jarri bane nan ismu fi'lul amri ake kiransa ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum alaikum shine fi'lul amri abin ga ismu fi'ilul amri domin ba fi'ilul amri bane domin bai daukar aliya wal nun kamar da ibnu malik ya faɗa wal amru illam yakul lin nun mahal fihi fihi ismun nahwu sah wa hayyal inde fi'il abu yana bada ma'anar fi'ili amri amma bai daukar nunu nunun niswa kenan ya koma ismu fi'ilul amri domin alaikum bai iya daukar a ce abin nan nunun niswa sai dai a ce alaiki ko alaika ko alaikuma to yace alaika nafsaka ka rike kanka kai hattara da kanka hazzib an fadailiha ka tace ma rayuwarka dabi'o'i na gari fa innaka kai bin nafsi da rayuwar da Allah halicce ka kace la bil jismi ba da jikin da Allah halicce ka ba kace insanu mutum ma'ana rayuwarka in tana da tsarki to jikinka zai tsarkaka amma don jikinka na tsarki ba shi ke nuna rayuwarka za ta tsarkaka ba in ban manta ba ibnu rumi ko ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa wato abin nan ibn rumi shi ma yayi magana mai kama da wannan yake cewa idal mar'u lam yudnis min al-lu'mi 'irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafs daybaha falaysa ila husni as-sana'i sabilu yace idal mar'u idan dan adam lam yudnis min al-lu'mi 'irdahu bai gurbata mutuncinsa ba da abinda za a zarge shi bai yi abinda yake da ashaba yace to fa kullu rida'in yartadihi jamilu duk suturar da za ta yi masa kyau komin talaucin ka kayan da ka saye ko da na 150 ne in dai baka zalunci mutane ba to dukkan da zaka duk kayan da zaka saka za su yi maka kyau wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafs daymaha in bai hana rayuwa ba kan zalunci falaysa ila husni sana'i sabilu ba yadda za a yi duk motar da ka shiga duk suturar da kake da ita duk matsayin da kake da shi ko ma malami ne kai in dai zalunci zaka yi kayan da zaka sa da suturar da zaka sa wannan ba zai sa ya zamanto ka zamanto ba abu mai kima wato abu mai kyau a idon mutane to dan haka kenan shi yasa musulunci sai hada biyu yace kowanne ka bashi hakkin sa qarun da aka zo aka ce mishi wato wa ahsin kama ahsana Allah ilaik ka kyauta kamar da Allah ya kyautata maka an gane ko sannan kuma wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka kasance kar ka bar rabonka na duniya a'a halatta ne in kana da hali Allah ya baka dukiya kai wasu abubuwa na jin daɗi na duniya amma kada su shagaltar da kai daga addini haka Allah subhanahu wataala ya ce fa idza qudiyat as-salah in aka kare sallah aka ba ruhi haƙƙin sa an gane ko to fantashiru fil ard ku yado a bayan ƙasa ku watsi ku yi daidai dai ba irin wacce daidai ta musiba ba a'a ku ku balbazu kenan wabtagu min fadlillah kun min falalar Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan yana nuna musulunci shi ya ba kowanne daga cikin waɗannan ababen hakkin su sai nukta ta karshe akan maudu'in da ya gabata shine da muka kawo cikin qira'at a cikin suratul ra'd muka ce imamu nafi' da imam warsh imamu nafi' da imam ibn amir domin mun ce imamu nafi' da warsh da qalu sun shiga ciki in muka ce imamu nafi' da abin nan hisham da abdullahi ibn zakwan duka sun shiga ciki muka imamu Hisham da Abdullahi ibn Zakawan.
eh imamin da nasu Ibn Amir, Ibn Amir muka ce.
Eh, na fi na fi.
Kenan eh, wajen kalima ta uku mun faɗa cewa su sun yi mata sukuni. To wani wa- eh, fil ukul kenan muka ce su sun karanta da da sukuni ba fil ukul ba kamar sun yi makafin tamma. To warshe yana da wani abu da ake cewa nakal. nakalkin nan kenan zai ce filukul bai cewa fil ukl ga karatun da muka yi a wancan sati ibnu amir shi haka zai karanta fil ukl saboda shi bai da nakl warshi kuma filukul to wannan mantuwar da muka yi ta nakl yana da kyau mu faɗe ta saboda kada wani ya sa tsammanin ko mun manta ba kamar warshe yana karanta ne fil ukl a shi filukul fil filukul zai yi makafo sukuni wannan ishara ce wadda take mai kyau to za mu shiga cikin maudu'in mu na yau shimfiɗa ta ƙare idan muka zo game da abin da ya shafi maudu'in mu na yau na al-istibdad kalima ta al-istibdad aslinta ta samu asali daga haruffa guda uku domin alif da sinun da ta'un a cikin yaren larabci mafi shahara daga cikin ma'anar da take basuwa shine at-talab at-talab nema ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta masa fassara ya fassara ya yi sharha ya yi bayani istafsara ya nemi a fassara masa fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa aka sanya mu tambaya suna alistifham tambaya neman sani to ma'anoninta suna da yawa sun fi guda goma kadiba cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustad dr abdullah al-wusqa da kasar libya ko kuma kadiba cikin sharha da aka yi ma hisnul rasil na abdullah gundu fi ilmi at-tasrif wata majalisar da aka rubuta zai kama kama anoyin da suke dauka to kenan asalin kalimar da ba'un da dalun da dalun shine asalin ta to kenan sai aka kara mata alif da sinun da ta'un is ta to kenan yanzu kalima ta al-istibdad daga baddadani kenan badana ne asalin shi amma fi'ilin shi sulasi a cikin larabci ba san ko akwai shi ba sai dai rubai baddada shay'a idza farraqahu idan ya rarrabe abu yayi dai dai dai da shi ya dai dai tashi ya watsa shi ya yada shi na fata an fahimci ni shine baddada yubaddidu tabdidan shi yasa laraba suka cewa badadi badadi ko badadan badadan shine mutafarriqina ko tabadida abadida kenan mufarriqina mutafarriqina sun zo dai dai dai an gane ko to sannan kuma in an ce albaddatu albaddatu da larabci ana nufin attaqa iko da kokari mali badda ma'ana banda kokari albiddu albiddu ba tare da ta'un ba kina yayi masa kasra ina nufin annazif tamka iri sannan kuma kenan yana iya zuwa kamar anniddu tamka in an ce albiddu shi ba tamka sannan kuma an ce wato albuddu shine annasib wato rabo wani lokaci kuma suna cewa la budda ba makawa kenan babu rabon a kauce dole sai an yi haka ina fatan an fahimci sannan kuma laraba sun ce albadadu suna nufin al ko alhaja bukata ko kokari shine albadadu to wannan shine asalin wannan kalima to sai aka ce alistibdadu nan kidan ba ana nufin neman rarrabe abu ba a'a nan alif wasin wata ko alhamsatu wasin wata tana nufin at-ta'kid shine karfafawa akwai lokacin da alifun da sinun da ta'un suke zuwa dan karfafa ma'ana ba don nema ba kamar yadda muka faɗa ba li talab ba kamar yadda muka ce istajaba Allahu du'a'ahu kaga Allah ya karba mu ce Allah yana neman ya karba ba ina fata an fahimce ni to wannan shine kenan sai ya zamanto dukkan fi'ili wanda ya wuce harufa guda hudu in mun ci harufa guda hudu misali hudu akrama yukrimu ikraman masdarkin shi al-ikram hamzatul qat'i ce to amma in ya wuce harafi hudu ya kai biyar zuwa shidda to zai komo masdarkin shi da hamzatul wasl ne kaga istabadda yastabiddu sai a ce istibdadan to istibdadan kenan wannan ba hamzatu qat'in bace hamzatul wasli alistibdadu ake cewa in an samu alif walla domin bai koma hamzatu qat'in wanda da yawa daga cikin dalibai zaka suna kuskure a wannan ka duba kuma har cikin al-ism da ake cewa al-ismu a'a al-ismu ne ake cewa domin ismu hamzatuhu hamzatu waslin ba hamzatu qat'in bane al-ibnu ba a ce al-ibnu bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman da yawa daga cikin masu karatu al-qur'ani ta sun ce bi'sa ismul fusuqu ba'da al-iman ko bi'sa al-ismul fusuqu ba'da al-iman wannan kuskure ne ina fata an fahimce ni kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Suwairis al-juz' ath-thani ya kawo inda ake samun hamzatu waslin da hamzatu qat'in bayani ne lugha to al-istibdad an gane ko mun ɗauko asalin kalimar daga larabci suna cewa istabadda bishai'i ai tafarrada bihi mutum ya keɓanta da abu ya koma shi kadai kenan kaga daga annasibu nan da muka kawo na cewa shine albuddu annasibu kenan istabadda ya yi ƙoƙarin infiradi da wannan rabo ya mai da shi nashi shi kadai na fata an fahimta an gane ko to sannan kuma ana cewa istabadda bi amirihi ya keɓanta da shugaba ma'ana shi kadai shugaba yake saurara ba ko kuma istabadda bi shakhsin ma'ana ya keɓanta da wani in ba shi ya faɗa masa ba shi ba zai yadda ba sannan ana cewa istabadda al'amru bi fulan al'amari ya keɓanta yarin jayewa ne idza ghalabahu in an ce istabadda wato istabadda al'amru bihi ay ghalabahu al'amari yarin jayisa bai da ta cewa to wannan shine a gurguje ma'anar da kalma ta ɗauka. To, amma in muka duba a cikin ma'anarta wadda mutane suke kawowa, zan ɗauki tarifi ɗaya daga ciki musamman tarifi na Abdurrahman Alkawakibi. Abdurrahman Alkawakibi ɗaya ne daga cikin manya-manyan marubuta na ƙasashen musulmai wanda ya rayu a ƙasar Suriya ne, na fata an fahimce ni. An haife shi a alif da ɗari takwas da hamsin da hudu, mil wisan ya mutu a mil nefsan shekara ta 1902 ya rubuta littafi taba'i'ul istibdad wa masari'ul istibdad dabi'o'i na istibdad kama karya in za mu fassara shi da Hausa wa masari'ul istibdad wato kamar kace kaburbura inda za a je a turbude ko makasar inda za a kasa za a ragaraga da al-istibdad bautar da mutane littafin nasa kenan wannan mutumin ya yi ta'arifin istibad za mu zo mu yi bayani a kansa saboda mutum ne wanda yake mashhuri a cikin wannan abin da musamman a kasashen musulmai ya yi bincike kan shi ba na cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne amma akwai abubuwan da gaskiya ne akwai abubuwan da ana samun kuskure kamar yadda kowane dan adam yake ciki ko ba haka ba Abdurrahman al-Kawakibi da ya zo wajen ta'riful istibdad dan littafi da ya musamman akan wannan sai yake cewa abinda ake kira da wato al-istibdad kamar menene ake nufi da kama karya a cikin tafiyar al'amurra ya zamanto mutum ya keɓanta da al'amurra ko menene hakikanin al'amari don kasan idan ba san ta'arifin abu ba an gane ko to ba zai zamanto za ka iya magana kan shi ba irin yadda ya kamata domin malamai suna cewa alhukmu ala shai'i juz'un min tasawwurihi in ka yi hukunci akan abu to ka yi tasawurin yadda yake yanzu inda ce al-talibu ɗalibi tasawuri na ni inda ce kalima ta jalisun ita kadai tasawuri na ni na jalisun wani mutum na wanda a zauri talib talibi amma inda ce al-talibu jalisun na yi hukunci akan ɗalibi da cewa ya zauna ina fata an fahimta to daga cikin tarifa daga cikin tarifin da ya kawo na al'istibdar sai ce gururul insan bi ra'ayi ɗan adam ya rudu da ra'ayinsa wanda yake ganin ba wani ra'ayi in ba nasa ba kuma babu ra'ayin da ya cancanta a yi aiki da shi in ba wannan ra'ayin ba wal anafatu an qabulin nasiha sannan kuma anafa kyama kin yadda daga al'amfuni shi ne hanci to ɗan adam in yake abu zai daga hancinsa kamar yadda hariri ya faɗa wajen girman ka yake wato wa shan maka bi an fihi salafan ya ɗaga hancinsa saboda jin girman kai wal ana fasu an kabulin nasiha mutum ba zai karɓi nasihar kowa ba an gane ko sannan kuma ya ce a'a awil istiqlal bin ra'ayi shine mutum ya keɓanta ra'ayi shi kadai wa fil huquqil mushtaraka da kuma abubuwan da na jama'a ne haƙoƙi na jama'a kamar yadda suna ka su kadai to kaga wannan shine ta'rifi na al-istibdad to shine da Hausa mu ce kama karya ma'ana mutumin da zai kama ya karya ba tare da ya saurari ra'ayin kowa ba ba tare da ya dibi shin abin da ya ba ya dace ko ko bai dace ba abin da mai kyau ne ko ba mai kyau bane yana buƙatar gyara bai buƙatar gyara shi dai ga abin da yake son ya aikata kuma zai aikata ba wanda sai ya hana shi in ba Allah ba wasu ma suna ganin ko Allah bai isa ya hana su ba su aikata abin da suke so inda sun samu karfin zartarwa wasu ma su bayar da akwai Allah ba balle ma har a ce musu Allah na iya hana su su aikata to wannan shine ta'rifi na al-istibdad Abdurrahman al-Kawakibi ba shi ne fara magana istibdadi ba a duniya ina fata an fahimce ni domin zamu dauko tarihin al-istibdad kadan in muka dibi al-Qur'ani Allah ya ba mu labarin ɗaya daga cikin mulki wanda an kai na kama karya mulki na fir'auna ina fata an fahimce ni da mutum zai ɗauki daula ta fir'auna ya dube ta dan ana iya yin dirasa mawdu'iyya akan daula ta fir'auna abu ne wanda yake mai kyau ta fanni daban-daban daban-daban daban sai ka yi tatbiqin shi ko ka yi muƙaranar wannan ra'ayin da abin da yake faruwa a rayuwar mu ta yau da gobe yanzu misali ya aka samu fir'auna an samu shugaba fir'auna yana da mataimaka fir'auna yana da masu bashi shawara masu bashi shawara kuma suna iya zamantowa mi suna iya zamantowa ko na kud da kud waɗanda da suke shawara ko kuma ƴan majalisa waɗanda suke taruwa su ba da ra'ayi a zamanin fir'auna akwai masu kuɗi irin su ƙaruna a zamanin fir'auna akwai talakawa a zamanin fir'auna akwai kabiloli daban-daban daban waɗansu suna jin daɗi waɗansu ba sa jin daɗi akwai siyasar da fir'auna ya tafi da ita akwai tsari na zamantakewa a zamanin fir'auna akwai tsari na yada labarai fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula ya tura yadda za a kawo labarai akwai masu sihiri a zamanin fir'auna an yi amfani da mulki a zamanin fir'auna an yi amfani da kuɗi a zamanin fir'auna an yi amfani da kasancewa su sune masu yawa a zamanin fir'auna an yi amfani da kabilanci a zamanin fir'auna an nuna mabani isra'ila su ba kowa bane an yi amfani da ma'ilimta na sihiri an yi amfani da ma'ilimta masu gine-gine da karhin cin nasara a wannan lokacin da suka yi gine-gine nasu an yi amfani da komai har da kashewa an kashe mazajen bani isra'ila an bar matansu don a bautar da su an yi amfani da kowace irin hanya don a yaƙi gaskiya kuma a zamanin fir'auna akwai masu wa'azi annabi musa da harun kenan in ka ɗauki a daula kamar yanzu ɗalibi wanda zai yi bincike in a siyasa ne sai ɗauki a siyasa ta zamanin fir'auna kamar yadda alkur'ani ya kawo ta in dirasa ijtima'iyya ce zai yi ya ɗauki wannan in dirasa ce iktisadiyya ya ga yadda ake gudanar da tattalin arziki a zamanin fir'auna misali in kaza ne in kaza ne yaya ne ake yada labarai a zamanin fir'auna in kaza in kaza a daula al-fir'auniyya to wannan shi ne saka samu fahimtar yadda al'amurra suke tafiya ka iya kawo su da irin rayuwar mu ta yau ina fata an fahimce ni to kaga fir'auna babban istibdadin da yayi sai ce ai ma alimtu lakum min ilahin ghayri babu wani abin bauta in ba shi ba to ai babu istibdad babu kama kada ta wuce wannan in aka je kuma sai yayi wata baram barama wanda ta fi wannan sai ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi girma akwai bambanci tsakanin Allah abin bauta da kuma rabb ta fuskar ma'ana domin Allah yana nufin wanda ya ce sun abota mai su kadai ar-rabb kuma yana nufin wato al-khaliqu al-maliku al-mudabbir al-khaliq shine wanda ya halitta al-malik shine wanda ya mallaka al-mudabbir wanda ke tafiyar da al'amura to yanzu fir'auna sai ce ma wato ana rabbukumul a'la ko da akwai wasu alloli ubangiji ubangiji daban-daban to ni ne ubangijin su top oga kwata-kwata shi yasa Allah ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula Allah ya kama shi nakala al-akhirati wal ula wato kamuna laifin da ya aikata al-akhira na karshe shine ana rabbukumul a'la kamar da malamai suka faɗa wal ula da cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi gano fir'auna ba rabu na mai wahala ba shi ya ce shine ubangiji to ubangiji na bukatar sojoji yana bukatar a taimaka masa Allah bai bukatar a taimaka masa shi yasa mutane annabi Ibrahim suka kursa suka ce wansu hu alihatakum ku taimaka ma alihatakum allolinku to ai kaga ga ya kuma su kiburu su kenan kuma fir'auna kowa sai yana cin abinci Allah yana cin abinci Allah bai bukatar tuwo fir'auna yana da dush dushkin nan da yake zuwa me yake yi ciki Allah na dukawa yayi kashi wal iyadu billah duka waɗannan abubuwa ne da kaga ko cikin kiristoci da aka ce wai su almasihu yana cin abinci har suka ce ya ci giya da ya sha giya ya ci burodi cikin addini akwai sallar cin shan giya da biredi transubstitution suke cewa mata komi gashi nan ya za a yi Allah sai suka ga wannan akwai matsala sai suka ce jalibi biyu an gaye su almasihu yana da annasut yana da allahut wai annasut shi ne daga al'insan yana da bangare na ɗan adam allahut kuma yana da Allah kenan kamar wani bangare ne na Allah ya shiga cikin shi sai zaman to kenan wajen cin abinci can mu ɗan adam da nan kuma kenan Allah da ɗan adam kuma su gami wuri guda waɗanda abubuwa malam Allah zai ƙara shirya da mu ko Allah tabbatar da mu akan shirya hankalin ɗan adam akwai abubuwan da bai ma karɓa su in dai ya tsaya ya nazari ba tare da wani abu ba to in muka duba kina al-istibdad Allah ya bamu labarin fir'aun daula wadda ta nuna kama kariya wadda tarihin ta zo a cikin alqur'ani kafin shi Abdurrahman al-Kawakibi ya kawo tarihi alqur'ani ya kawo shi to Abdurrahman al-Kawakibi da yake mutum ne saqibun nazar yana da hangen nesa to sai rubuta wani littafi dama gwamnatocin wani lokaci sun ta damunsa don mutum ne wanda ya yi lauya ya yi aiki a jarida ya yi kasuwanci kuma ya yi aikin gwamnati to amma wannan ya samu matsaloli ƙarshe dai aka sanya masa guba fi funjani kahwa funjan shine kamar dan kofi shi na muka ce ma hinjali da hausa funjani kahwa yana shan kafi kamar wato na kafi aka sanya masa ko kofi ga wanda suke jin english a cikin kofi aka sanya masa mata mutu asiran bisum ne ya mutu ta cikin tasirin guba a alkahira a can ya mutu Sheikh al-Sha'ir Hafiz Ibrahim Hafiz Ibrahim ko Ibrahim al-Hafiz kamar da suke faɗa eh ɗaya daga cikin shu'ara na ƙasar Misra wanda kuma soja ne kuma a cikin tarihinsa na ban mamaki su ba a taɓa ganin da littafi ba amma yana rubuta shayar sai dai ka gan shi da alƙalami da takarda ba a sani ba ko yana galabewa ya karatun komi Allahu a'lam lokacin da aka kashe hafiz aka kashe abdurrahman al-kawakibi ya yi baituttuka na risa risa in mutum ya mutu kuma nuna tausayi zuwa gare shi kan hafiz ibrahim sai waɗannan baituttukan guda biyu sai aka ɗauke su aka rubuta akan saman kabarinsa kamar irin abubuwan nan ba muna san musulunci ya da wannan rubutu da ake yi ba ina fatan ana fahimta ta muna kawo tarihi ne ko a zo a yi makabari wani karo a sanya masa tile a yi wani abubuwa ba mun ce wannan abubuwan sun abin gaba amma nan muna ba da tarihin abin da ya faru sai waɗannan baitutukan guda biyu sai aka rubuta su huna rajulu dunya huna mahbatu tuqa huna khairu mazlumin huna khairu katibi قفوا واقرأوا أم الكتاب وسلموا عليه فهذا القبر قبر الكواكب yace huna rajulud dunya nan na namijin duniya yake kwanci huna mahbatut tuqa nan ne ana cewa mahbat ko mahbit duka a larabci an gane ko wato nan ne takawa ta tsoron Allah ma'ana ta sabka huna khairu mazlumin huna wannan gurin akwai khairu mazlum mafi alkhairin mutanen da aka azalunta huna khairu katibi wannan wuri ne wanda an samu mafi alkhairin marubuta daga cikin masu rubutu mai fadar gaskiya yace qifu ku tsaya wa qara'u ummul kitabi ku karanta ummul kitab ita ce fatiha ku alaihi akan shi wa sallimu alaihi kuma ku yi masa sallama tunda sallama ta zo amma karanta fatiha akan kabari ai daga addu'a aka ce ai masa bai hana kuma in mutum ya karanta fatiha dan yayi tawassuli ta dan yayi addu'a domin sai mun fahimci mas'alar da kyau فهذا القبر قبر الكواكب wannan kabari na na kabari na alkawakibi kaukaba wani ina ganin gari ne ko wani yanki a kasar Suriya to sai ana ce mishi alkawakibi kamar alqurtubi duk mutumin nisba ne kamar alqurtubi mutane suna tsammanin sunan wani malami ne a'a shi sunan shi Abu Abdullahi al-Qurtubi an gane ko a'a Qurtubi duk mutumin da ya fito daga wannan yanki ko malami ne ko jahili ne sunan ne Qurtubi Shatibi sunan wasu malamai ne guda biyu ash-Shatibi na qira'at da ash-Shatibi al-Qari' mai na shari'a mai al-muwafaqat da al'i'tisam shi ko wancan mai shatibiyya wanda ta shahara a shatibiyya sunan wani malami ne wanda ya fito daga yankin shatiba a ƙasar andalus spain ya zo ya zauna a nan har yayi littafi an ka mata suna shatibiyya dole sai ka bambanta tsakankanin su to kenan kawakibi wannan mutum ne to da ya rubuta littafin sa ya san littafin yana da hatsari kuma dama mutumin dama ya faɗa a cikin littafin sa duk mutum mai ilimi kwarai to idan zai rayu ko mutumin da yake ya zai shi yana so ya kawo yara zai haɗu da matsaloli a rayuwa shi yasa tarihin Yesu almasihu ko ina cikin yawo ya kare saboda duk inda yaji za a ci yazo da barazana da midami saboda mutane ba sa son a canza tsarin da suke akan shi na banna to shi ba kai kare rayuwarsa ya baro kasarsa ya zo Suriya kuma Misra kuma bai tsira bai mutu yake cewa hadhihi kalimatu haqq a farkon littafin waɗannan kalmomi ne na gaskiya wa sayhatun fi wadin amma kamar matsayin kuwa ce a cikin ruwafi saboda in kai kuwa cikin daji ana jin ka sunan wani karce kwanne kuwa ka banza wai lokacin da mutane suna sayan gidaje wannan wai kuwa ka banza in barayi sun kai ba hanyar wai babu wanda zai taimaka maka shi na kuwa ka banza ko ba haka ba wa sayhatun fi wadi kamar kuwa ce a cikin mi a cikin rafi a cikin dashi yace in zahabat al yawma ma ar rih waɗannan kalmomin da ke faɗa in sun tafi tare da iska ma'ana ba a saurare su ba laqad tazhabu gadan bil awtad gadan gobe laqad tazhabu za su tafi bil autad da turaku ma'ana jimshikan da suka hada gaskiya ta aiki wata rana kalmomin da za su yi amfani su tada su to sai shi ta suke cewa al-istibdad aslun li kulli fasad kama kariya shine asalin kowace banna a doron kasa domin hana gaskiya ce ta yi ta yi aikin ta ina fata an fahimta to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da shi wannan Abdulrahman al-Kawatibi ya kawo da kuma sha'irkin da ya masa rifa shine Hafiz Ibrahim wanda ana kiransa sha'irun Nil Nil wani kogi ne dake Misra ana kiransa sha'ir na wannan yanki ana ganin da shi da Shauki Shauki shi ma na Misra ne ana kiransa Amiru Shu'ara ana ganin Shauki da Hafiz Ibrahim wanne ne fi wani Hafiz Ibrahim sai ya nuna cewa Shauki ya fi shi yace Amirul Qawafi kad ataitu mubay'an مبايعا وهذه وفود العرب قد قد وافدت معي قد او قد وافقت معي yake cewa amirul qawafi ya kai shugaban alqawafi alqawafi jam'i ne alqafiya shine karshen baituttuka ko ko harafi na na uku kafin karshe wasu sun ce shine abin nan kad ataitu mubayi'an nazo nayi maka mubayi'a an ce da ni da kai wanne ne to to ni na yadda kai ne gaba wa hadhi wufudul arab waɗannan kuma jama'a ce ta larabawa qad wafaqat ma'i tazo tayi muwafaqa kina an ba sauki amiru shu'ara to shi yasa shauqi da Hafiz Ibrahim ya riga shi mutuwa shi kuma ya masa kasida ta risa yake cewa ya munsifal mauta min al-ahya'i ya kai mai matattu adalci daga masu rai tunda su matattu ba mai ba su kariya sai Allah yace to shi Hafiz Ibrahim munsifal mauta min al-ahya'i kasida ce har shauki yake cewa nayi gurin a ce ka riga ni mutuwa na riga ka mutuwa amma yau gashi ka riga da mutuwa kenan ya kamata in yi maka kasida ala ayyati hal dai wannan tarihi ne na shi sha'ir shauki da hafiz ibrahim gurguje da kuma shi abdurrahman alkawakibi da suka yi ma baitutuka to in muka zo akan al-istibdad kama karya kafin mu komo kan alkawakibi shi al-istibdad nau'i nau'i nau'i nau'i in muka ce kama karya abin da ke zuwa akan hankalin mutane shine al-istibdadu siyasi na siyasa shi yasa shi Hafiz Ibrahim a cikin Abdurrahman al-Kawakibi da yazo yake kasashen su na gabacin Larabawa a wancan lokacin ya ga matsaloli sun yawa sai ya tunanin bari ya zo kasar Misra ya samu sauki na mulki da tafiya da al'amura sai sai iska duk kan wajja ce babu ɗai ɗaukar ɗai matacce ya kare ga wuya to balle ma to kasashen larabawa ma da gani su fi mu dama dama balle an dawo kasashen mu na afirka a wancan lokacin da wannan lokacin yace waɗansu na cewa al-aslu matsalar kasashen afirka da su ci gaba da kasashen larabawa al-istibdadu siyasi wato kama karya amma na siyasa na mulki na hukuma wa dawa'uhu abinda an maganin sa daf'uhu a kore shi bishura ad-dusturiya da shura shine tattaunawa ko ai shawara ad-dusturiya wadda kuma tana akan tsari na mi ad-dustur shine constitution to mu sai mu kira shi a'a al-qur'aniyya ta al-qur'ani nan kaga zamu yi shi ta aliki ina fata an fahimci ni to sannan kuma al-istibdad bai tsaya akan hukuma ba a'a ya shafi kowa da kowa a cikin wanda an kaba jagorancin wani al'amari yace to amma abin da ya samu suka fi bayyana na hukunci na siyasa saboda shine yake bayyana amma da an zo an bincika za a iske mafi yawancin rayuwar haka take tafiya yanzu bari ba da misali turawa kafin su zo ba mu da sarakai ba wanda ke jagororin mafi yawancin wani lokaci ne suke yi mulkin kama karya ne kwace maka dukiya ba ka da tacewa france ma kayan a revolution français mulkin kama karya ne na sarakai na fatan ka fahimci matar ka in tana da kyau a kwace ko a tura ka gona ka tai kai noma gonar sarki ko dan sarki kuma ai lalata da matarka shi zo ya kwanta da matarka kai kana can wajen aiki kana masa aiki abubuwa ne aka yi waɗanda waɗanda suka rayu cikin waɗannan abubuwan sun su kama kare ci to amma shi al-istibdad kin nan bai tsaya ga masu hukunci ba malamai suna yin istibdad yanzu kaga cikin kiristanci sai a ce maka babu wanda isa ya fassara injila sai sai malaman ta kawai shi yasa inda anka ce Allah uku na sai cewa baka gane komai ake nuni da Allah uku na paske ana game su su koma guda ka taba irin wannan kuce muku a cikin musulunci a inda kana da larabci kana iya fahimta alqur'ani daidai gurgurdon abinda Allah ya baka sai dai akwai matsalolin da in ilimin ka bai kace mato kai hakuri sai malamai amma su a can cikin kristanci no no no wannan sai an kwatanta maka baka iya ganewa al-istibdad kenan a cikin ilimin addini kamar yadda wadansu kuma yanzu suke yi har a cikin musulunci wani na ganin ba yadda za a yi ka fahimci musulunci sai ta hanyar shi shi sai iya za a gane musulunci bai dace wani magana kan musulunci ba kenan kaga ana yin istibdad na dukiya masu kuɗaɗe da suka samu kuɗaɗe suka aje a bankuna su bar mutane su samu sauki sun kiya sun tattare duk inda dala take shigowa duk arzikin gaba ɗaya na al'umma yana a hannunsu duk inda za a bada wani abu ba su tunanin cewa ya kamata a ce cikin kowace fami ko family cikin kowace jiha ya kamata a samu yan kasuwa mutum in ya samu zai iya ɗaukan nauyin ko ya taimaka ma yan uwansa na kusa ko ya taimaka ma jiharsa a sai su suka tattare duk inda wani abu mai amfani da sun rike sun tsaci wannan istibdad ne na kasuwanci shi suka ɗauko monopol abin da kuma monopol shi ne a tattare ba a sayar ma kowa sai kai ka sayar ma mutane to kuma ta ko ina sai an ka kange mutane to kowane fage in ka tafi cikin aikin gwamnati za ka yi istibdad a cikin biro mutum na aikatawa wannan ba gwamnati suke aikata kai tsaye ba a mutum ne ke aikatawa ya kamata takardar da in zai balaguro ya kamata a ce akwai mataimakin sa wanda in akwai wani abu da ya kamata ya sa hannu ya sa hannu ka a ce an bashi komai amma akwai abubuwan da ya kamata a ce an sa hannu ka ayyuka su tsaya a shi in yayi balaguro komai ba a tafawa ayyuka na ƙasa gaba ɗaya in sun kai ɗari tsayawa za su yi sai ya tafi turai ko faransa ko amerika ya yi kuncinsa ya ƙare ki hutunsa sannan a dawo a yi aikin al'umma to wannan shi ko ne istibdad ne shi haka a gida za ka iske mutum ya istibdad duk abin da mai gida ya ce shi ne gaskiya abin da bai ce ba ba gaskiya ba ne kaga wannan shi ma nau'i ne na istibdad ina fata ana fahimta ta haka malami ko tafiyar da makarantu makarantu ga sunan ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba sai ka ce mutum guda ne yake son kawai shi kadai za a bar ma yadda yake so haka za a yi bal ma zaka iske in ma aikin addini ne wanda ke bada kuɗi sai ce a ra'ayin shi za a bi sai ake ga aya sai ce a in aya za ku bi ku bar min kuɗi na kana fahimta ta to wannan yana daga cikin ɗabi'o'in kasashen da ba a su ci gaba ba domin ana bukatar a tsaya a yi shawara shawara a musulunci kuma ana yin ta ne a mahalliha ko mahalluha shine abin da nassi bai zo karara ba Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim yafi kowa hankali yafi kowa tunani yafi kowa sanin ya kamata amma Allah ce wa shawirhum fil amr kai shawara da su a cikin al'amari malamai suka ce a'a ai ana duk abin da ke bukata sai a sako mai da nafsi amma ya an san in ya tafi wahayin zai yanke ana bukata a koya mutane da yake shawara ina fata an fahimta to kaga wanda yake nuna cewa istibdad abu ne wanda ya shafi fannoni na rayuwa daban-daban daban-daban kowa yana aikata irin nashi inda yake da iko da inda yake ganin ya dace ya aikata to wannan shine sanadin rashin ci gaban al'umma an gane ko to a gurguje saboda lokacin mu bai da yawa wasu in suka ɗauki istibdad sai su ɗauki kamar demokrasi ba mulkin kama karya bane wannan ba gaskiya bane turawa a kasashen su ba su mulkin kama karya amma bin bisa kasashen su ba mulkin kama karya da su kai tunda sun zo sun karkashe mu sun yi mu da ta'addanci da sun kaga ba da hujjar cewa ba mu ci gaba ba ba mu son aiki nauyin su na wajibi na kamar wasiya ta gare su dole sai sun samu mun ci gaba ya kamata a sa waɗanda ba su ci gaba ba su ci gaba yanzu in ka dubi mulkin kama karya na turawa na farko an ce muna dole sai mun yi aiki da laicite me yasa ba a bari mutane su zaɓa da kansu shin laicite suke so ko ba laicite suke so ba sai aka ce a su zaɓi mulkin da suke so shin mulki ne wanda za a raba su da faransa su samu yanci cikakke ko ko mulki ne da a tare da faransa shine an kai wi da nu kuma an kai wi da nuna a zaɓi demokrasi ko a zaɓi demokrasi ko a zaɓi mulkin sojoji ta biyu da aka yi waccan an yi ta zamanin jori a millar sonsan consent ina ganin zamanin jibu bakari da wani abu wanda an kai wannan widano an ka sake zamanin alishin shikenan amma me yasa ba za a bari mutane su zaɓi ba shin suna son su zaɓi laicite ko ko ba su su zaɓi laicite suna son su zaɓi demokrasi ko ko ba su su zaɓi demokrasi a bar mutane su zaɓi cikin tsarin ra'ayin rayuwarsu me suke so kaga wannan baka isa ba to wannan shi ba dictature bane na biyu sai suka ketaro droit de veto Durwa da veto shine kujera hawan naƙiyar da ake fassara ta da yan BBC da BBC ke fassara ta. Kasashe biyar ne suke da ita. Faransa na da guda, Rasha na da guda, Ingila na da guda, Amerika na da guda, China na da guda. Ɗaya daga cikin su in bai yadda ba to kamar duniya ce bata yadda ba. Amma sauran kasashen su ba su da kujera hawan naƙi saboda yaran su ne. kowane sun barbasa shi irin yadda suke so wane mabiyan wane yake da su ne adda duniya gaba daya marubuta sun yi rubuci daban-daban akan durwa da fito ina fata ana fahimta ka to dan haka abinda nake so in ce anan wannan sha'anin na kama karya da kasashen su sun zo sun tabbatar mana da shi a kasashen mu ma'ana mu ne suke yi ma mulkin kama karya ta hanyar tsarin da su suke son mu bi shi ne za mu bi kasashen mu babu da izinin mu yi magana kan dokokin da ya kamata mu yi aiki da su arzikin da ke cikin kasashen mu babu da izinin mu yi magana akan shi to wannan menene shi kuma ba kama karya bane kenan abin da suke so su tsara shine ba kama karya ba shi yasa duk shugaban da ya yi shekara arba'in ko hamsin yana mulki a zamanin mulkinsa idan aka zaɓe shi za su ce élu démocratiquement haka suka haɗa ma Mobutu haka suka haɗa ma shugaban ƙasar Burkina Faso da sauran ƙasashe élu démocratiquement saboda wannan lokaci shi ke sama yana da damar da zai musu abin da suke so amma lokacin da aka yi masa bore ko aka kore shi sai su ce le dictateur kenan kaga saboda wannan lokaci suna son suna ma al'umma suna tare da ita tunda ta kori ɗan kama kariya amma lokacin da ake zaɓe sai su ce le président élu démocratiquement haka suka faɗa mai shugaban ƙasar misra hussein mubarak élu démocratiquement shekara nawa ran da aka masa bore suka ce ta yan dictateur haka ne suke tafiya dictateur dictateur in kana tare da su kana mulki kana ba su abin da suke so to kai élu démocratiquement ran da ka bijire musu kai dictateur na ran da aka kore ka kai dictateur na to kaga kenan ashe istibdad bai tsaya ba akan waɗannan fagen guda biyu da ake bayanin cewa kawai cikin kasashen mu dai ake kama karya a'a su ne suka assasa kama karya haƙƙin dan adam a kasashen su akwai shi haƙƙin kasashen mu babu dan adam a jeho mu da babu mai a kashe mu a kwashe arzikin mu a tsara mu ne da zamu tafiyar da karatun mu a tsara mu ne da zamu tafiyar da kuɗaɗen mu bamu da izinin mu buga su ne za su tsara su ne za su sayar da arzikin mu wannan duk ba kama karya bane menene shi abin tambaya to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce hankalin mutane yana kai gari su wajen tunani saboda kama karya kullum ana ɗaukar shi su turawan ba kama karya bane suke yi a kasashen su ba su yin kama karya ya za a yi ka saka ka zama mutumin kirki kamar da wani wakili faɗa kuma ƙasar waɗansu kai ba mutumin kirki bane ka cuci wani don ka gina ƙasar ka shi wannan ba kama karya bane to abubuwa ne wanda suna da yawa akan abin da shafi al-istiftat kuma ina ganin an fara nuna mini lokaci ya da yake lokacin mu bamu abinda mun jima bamu fara ba abinda ya kamata za mu tsai da maudu'in anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa za mu duba kamar hanyoyin da istibdad yake bi da yadda yake bata ilimi da yadda yake bata addini kama kada suke bata addini da yadda suke bata ɗabi'o'i na mutane ɗabi'o'i kama kada yake ɓata ɗabi'o'i mutane yake ɓata tarbiyya yake hana ci gaba yake ɓata dukiya kuma yake ɓata ɗaukaka da mutunci na mutane da kuma hanyoyin da kamata a bi a yi maganin sa ko da a gurguje ne mu dan yi bayanin waɗannan abubuwa in kuma mun ga lokacin ba zai isa ba sai mu ɗauki wannan maudu'in mu ƙarasa shi mu yi ɗaya da biyu in Allah ya ba mu iko sannan mu shiga cikin wani sabon maudu'in namu. abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu nan za mu dasa aya kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah kam na rai za mu zo mu dora bi idnillah ta'ala eh abinda malai karantar da mu abinda Allah aiki Allah ba mu iko aikin shi abinda Allah hannuwa Allah ba mu iko hannuwa kuma Allah amfana da mu da wannan karatun amin eh za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mu yi kuma da addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين يا الله muna roƙonka duk masu su taimaka ma addini da ilimin su ko da kuɗin su ko da mulkin su ko da dukiyar su ko da shawarwarin su Allah ka taimaka musu آمين mazan su kama addinin musulunci sabon ƙasa koti ba ya Allah masu yawa na kishiyar da su Amin.
in ba masu yawa ba ne Allah ka muna maganin su آمين ya Allah muna roƙon ka zama lafiya a ƙasar mu ta Nijar duk wani mai sai ka mana tashin hankali ko ta da zaune tsaye ko fitina ya Allah ka shiryar da shi in ba mai shirya ne Allah ka muna maganin shi آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين آمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين آمين اللهم قد هوائجنا وهوائج من أوصانا بالدعاء اللهم قد هوائجنا وهوائج المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم اللهم ارحم موتانا آمين.
اللهم قد هوائجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين